الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata shida ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya bakwai ne? bakwai ga wata ko? wanda ya dace da bakwai ga watan biyu a lissafin turawa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lissafin arabiya shida ga watan bakwai na boko bakwai ga watan biyu muna darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka a suratul shu'ara za mu tashi aya ta goma sha biyar amma kafin nan malam zai fara karantawa daga daga farkon kisar wa izna da rabbuka musa na malam
bismillahir rahmanir rahim wa izna da rabbuka musa الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون نعم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun ɗauko kissar shi annabi Musa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi ya ce ya tafi wajen mutane a zalimai waɗanda su ne mutanen shi ne fir'auna da mutanensa gabaki ɗaya kuma ya amsa kiran ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ya bayar da uzurorinsa kafin ya tafi wajen shi fir'auna ɗin da ƙarshe ce walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun su suna da wani laifi a kaina kuma ni ina jin tsoron kada su kashe ni hadi a azarun wannan wasu uzurruka ne wanda annabi Musa ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi tsakaninsa da waɗannan mutane mutanen fir'auna ya ce kuma yana jin tsoron kisa me yasa ya faɗi wannan saboda aikin da Allah ya turo shi bai gama isar da aikin ba bai gama kammala shi ba ya so Allah ya bashi jinkiri kada ya ba wa azzalumai dama su kashe shi bai isar da saƙon Allah ba amma ina Allah da ya fi shi sanin ƙarshen al'amura ƙala kalla Allah ya ce da shi sam abinda yake nufi la ta khaf min shay'in min zalika kar ka ji tsoron wani abu a cikin wannan abin da ka faɗa ko ɗaya kamar yadda da can a baya ce kala sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma za mu karfafe ka da dan uwanka ku tafi ka je da taimakon dan uwanka ku isar da sakon Allah kar ku ji tsoron fir'auna na fir'auna yana kashe mutane fir'auna yana zubar da jini fir'auna tagha fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum har yanka yana yi yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum qur'ani yace innahu kana minal mufsidin lalle ya kasance cikin masu barna yau dai ga annabi Musa Allah ya tura shi yace a tafi a haka zamu ba ku hujja mai karfi fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna a cikin suratul qasas Allah ya ce da shi fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ku tafi ku biyu da ayoyinmu ma'ana shi da haruna kenan muna tare da ku muna jin ku inji Allah aje a fafata kenan kamar yadda Allah ya faɗa wani guri inna ne ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina kuma gani zan kiyaye ku zan lura da ku zan kuma ƙarfafe ku ku tafi ku je ku kai saƙon Allah ina za su je mana فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا نعم ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين نعم الله تبارك وتعالى yace fa'ati ya fir'aun da kai Musa da Haruna ku tafi wajen fir'auna wannan fir'aunan wata halitta ce guda ɗaya da ta gallabi mutane a duniya ba shi da kirki ko kaɗan fir'aunan bai kyauta ba ya wahal da annabi Musa kaga dai kafiri ne amma an kira shi an kira shi a cikin alkur'ani sunansa da yawa fir'auna wallahi Allah ce ku tafi wajensa ku gaya masa inna rasulu rabbil alamin mu kowane ɗaya daga cikinmu manzo ne na ubangijin talakai a wata ayar inna rasula rabbika cikin ɗaha mana kullum minna rasulullahi ilaik kowane ɗaya a cikinmu manzan Allah ne zuwa gare ka da saƙon da Allah ya ce a gaya wa fir'auna ba fara cewa aka yi yadda da Allah imani da Allah ba don ana faɗa masa ta zai an arsil ma'ana bani isra'ila Allah ya ce mu gaya maka ka saki banu isra'ila ka kyale su azabar ta yi yawa bautarwan ta isa an arsil ma'ana bani isra'ila abinda ake nufi atlihum sake su daga daurin da kai musu wa qabdatika wa qahrika wa ta'dibika damƙarka da azabar da kake musu fa innahum ibadullahi almu'minun saboda ai su ma bayan Allah ne mu'minai ya zaka rinka azabtar da su kuma su ne halittu na Allah da suke bangaren ubangiji tabaraka wa ta'ala amma yau gashi kana musu azaba ka sake su Allah ya ce ka sake su wallahi malam lokacin da annabi Musa ya gaya masa wannan aka ce sai kau da kai ya juya baya kamar ba da shi ake magana ba bil kulliya kawai sai kalli Musa bi ainil isjira da gani na wulakanci na tozartarwa har kai ne za ka ce kaza ka san akwai kallo na keta kallo na wulaƙanci wani ya maka kallon tozarci to wallahi malam irin wannan kallon yayi wa annabi Musa da Haruna ko bari ka ji abin da ya ce da shi qala alam nurabbika fina walidan kai wannan yaron ba anan muka rene ka ba kana ɗan jariri ɗan ƙarami alam nurabbika fina walidan har kai ne yau ka isa ka zo kai ba ni sunan shi ka zo kana mana wa'azi wala bista fina min umrika sinin ka zauna a cikin mu ka zauna a gidanmu ka zauna a wajenmu sai da ka shekara talatin don sai da ya shekara talatin yana hannun fir'auna la ilaha illallah ka duba wani ikon Allah Allah ya tashi annabi manzo a gidan aduwullahi a gidan makiyin Allah irin fir'auna ya ci da shi ya shayar da shi yanzu kai ne har ka juya za ka zo ka yi wazi ana yi wa annabi musa gori kenan ba mu muka tarbiyyance ka ba amma anta allazi rabbainaka ko rabbainahu fina wa fi baitina ka kwana a shimfiɗa ta ba kai wani ne muka yi maka ni'ima muka taimaka maka muka ɗauki nauyinka kuma muka yi shekaru wala bista fina min umurka sinin malaman tafsiri suka ce shekara talatin bayan wannan shine kuma qabalta zalikal ihsan bitilkal fi'la wannan kyautatawa da muka yi maka shine ka juya abun ka canja shine za ka yi mana wannan mummunan sakayya ka ce mana wai akwai wani Allah sannan kuma baka sani ba muna cike da haushinka ka kashe mana ka kashe mana mutum kun tuna kisar da gaya muku na rankwashin nan ko wa kazahu musa fa kaza alai to sai da fir'auna ya gaya masa yace baka san cewa neman ka ma muke ka mana kisan kai ba kuma mun ji labarin duk baiwa da ni'imar da muka maka ka musanta kana cewa wai wani Allah kake bautawa ka san shi fir'auna yana cewa shi Allah ne annabi Musa kuma yana cewa shi ba Allah bane akwai Allah na gaskiya to shine ake masa gori gori mummuna abu ne shine sai ya ce wa anta minal kafirin kai lalle Musa kana cikin masu masu butulci alkafiri na anan aljahidi ka zama butulu mun maka duk isa ne mun kyautata mu amma ka dawo kana cewa akwai wani Allah ba mu ba shi a tunani irin nasa na fir'auna so yake tunda yayi wa annabi Musa waɗannan hidindimu da wahalhalu to kuma ya zo ya wayi gari yana bauta masa ba Allah ba shi a nasa tunanin wannan yake nuna malam duk abin da wani zai maka ko me komin taimakon da wani zai maka idan ya bar Allah to ka bar shi ai kwarai kuwa ka ja kaya sosai ya baka kwarai arziki ne Allah baka ka ci ka koshi sosai amma an zo maganan bin Allah kuma ka bar shi gaba Allah amin ƙwarai kuwa magana cewa a baka don a halakar da kai a baka don a juya maka alƙibla a baka don a ɗora ka akan wata tafiya ta daban bata taso ba da aka tabbas wannan ko shakka babu annabi Musa ya girma a gidan Fir'auna kuma yayi masa dukkan abin da zai masa na kulawa da yaro a gida kuma shi ma annabi Musa ya musu hidima tunda ba yanzu ai yaro ya zauna gida bai muku aiki ba to yau gashi ya dawo masa da kalmar la ilaha illallah mamakin da Fir'auna yi shi yana cewa shi Allah ne kuma yau yaron gidansa yana kira yana rugurguje da awarsa a girma ya faɗi tun daga shefir aunan ya zo yana jayayya da yaron gidansa sai annan musa ce kala fa'altura idan wa ana min ad-dallin yace na haka ne lokacin da nayi wannan abin da nayi a wannan yanayi da na zauna a gidanka na ci abincinka na yi kaza ai ba a yi min wahayi ba ne shi ne wa ana minar dalina ai ina cikin jahilai ba ni da ilimi kuma ba a yi min wahayi ba Allah bai sa na zama annabi manzo ba shi ne wa ana minar dalina yanzu kuma na gane yanzu kuma na fahimta to sai ce mai malam قال فعلتها إذا وأنا من الضالين sai mai kuma ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل shikenan yace da na gane da ina cikin bata ko da ina cikin jahilci fa farartu minkum lamma khiftukum sai na gudu daga gare ku lokacin da tsoron ku ya kama ni kenan in fasala al-halu al-awwal wa jaa amrun akhar hali na farko ya wuce yanzu kuma ga wani umarni sabo ya zo masa wa kad arsalallahu ilayka yau kuma gani Allah ya turo ni zuwa gare ka fa in ata'tahu salimta in ka bi Allah ya fir'auna zaka kubuta wa in khalaftahu atibt idan kuma ka saba wa Allah to ka fada cikin tabewa da asara da azaba Allah e ni din ni ne musan da kai mun duk abin da kai mun a wancan hali ya wuce yanzu kuma na dawo na zama annabi Allah ya aiko ne wajenka Fir'auna ya ce lalle yau za a yi annan Musa sai ya dawo yake bashi ansa akan maganar da ya gaya masa alam nurabbika fina walidan ولبست فينا من عمرك سنين yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya saboda wancan ni'ima da kai mun kake mun gori kai mun kaza kai mun kaza shine kuma yanzu zaka yi sakayyar an abbatta bani isra'ila ka zo ka bautar da banu isra'ila kana azabtar da su alhali Allah ya kamata su bautawa amma kame da suna maka bauta kyautata min da kai wa rabbaita ni da renona da kai a gidanka shine muqabila ma asata ila bani isra'ila shine kwatankwaci ko shine canjin irin munantawa da kai wa banu isra'ila faja'altahum abidan wa khadaman kame da su su zama bayi masu maka hidima saboda ni kayan mun ni'ima ka mun kaza malam kun san me yake yi fir'auna shi ba ba a zama a lokacinsa aiki mutane ba a zama haka da ya ga shiru sai ce kai ku je ku tone wancan dajin gaba daya a tone shi tono ai takwar fatar ƙasa malam su ta jido wasu na tonon ƙasa wasu na goyo a gadon bayansu wasu na tarawa tudu tudu tudu tudu in sun gama wannan ya ce aje a yi kaza gaba ɗaya mutanen ƙasar akan hidimarsa suke aikinsa ake gaba ɗaya gari ba babba ba yaro shine an abbata bani isra'ila ya ƙi ya sake musu mara kwata-kwata sai bauta kawai to shine Allah ya turo annabi Musa da babban aiki ya ce ka je ka ce ya sake su in ji ne ya sake su ba maganan bauta ya basu su bauta Allah ba su bauta fir'auna ba wasu kiwon dabbobi wasu tonan rijiya wasu tonan ramuka wasu noma wasu shara wasu kuma hidima a gidansa duka gaba daya fir'auna ya gamu da wa'azi daga annabi musa ya ciza ya ce yanzu a gidana aka reni annabi to bari ka ji amsar da ya ba wa annabi musa ta wulakanci malam
قال فرعون وما رب العالمين ta قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين shikenan shi annabi musa kamar yadda na gaya muku satin da ya gabata ya zo a cikin imam suyudi ya kawo a cikin durrul mansur da allah ya ce su je annabi musa ya biya ta wajen mahaifiyarsa ya sanar da ita ta ce to ina jiya muku tsoron fir'auna kam ce to allah ya ce na je ya zan yi ta ce ku tashi ku tafi ya tafi da dan uwansa daman ya roƙi Allah kafin nan ya ce wa akhi haruna huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun Allah ya yadda ya ce qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina to yanzu gashi nan ya dauki dan uwansa Haruna sun tafi suka je kofar fir'auna suka kwankwasa masu gadin fir'auna suka leko suka ce suwaye sai annabi musa ya ce ka gaya masa musa ne ya zo da shi da haruna kuma ka gaya masa inna rasulu rabbil alamina mu din yan aiken ubangijin talikai ne da aka je aka gaya fir'auna wallahi sai ya ƙi ya buɗe ƙofa sai da aka kai asubahi gari ya waye ya buɗe a wata riwayar shekara guda suka yi suna zuwa inda ya gane su ne bai buɗe ba har sai da aka bude annabi Musa ya yi shahada ya tinkari mutumin nan tsoron fir'auna ake ji mala fir'auna kisa yake fir'auna zubar da jini yake fir'auna bautar da mutane yake fir'auna azaba wallahi malam a iya tarihin musulunci da ake faɗa sarki dai da yake da azabtar da mutane babu irin fir'auna amma annabi Musa malam namiji ne na gaske warai kuwa haka yi tunkare shi a lokacin ba fir'aunan yake tunani ba Allah ne a gabansa ka san mutumin da ya sa Allah a gabansa to Allah yake gani kowa baya ganinsa da haka kawai annan Musa ya tafi ne mai zai yi aikin Allah ne kawai ko tawari ko tawarayi ba kuma sai da ya tinkare shi ai ko anan ya ci ya gama wallahi kai ko da wuta aka baka a hannunka da gaushi ka isa ka tinkari farauna amma malam haka ya taka ya je tsaya gabansa ya ce da shi inna rasulun rabbil alamina mu a gaban fadinsa ana masa mulki sarauta kowa sun kuye shi yana zaune annan musa ya ce mu yan aiken ubangijin talikai ne fir'auna ya ɗaga kai ya gan shi ya ga wai musa ne yau gashi kala fir'auna wa ma rabbul alamin sai fir'auna ya ce me rabbul alamin ka ji wulakanci ma wai wa ma ba ma wa man rabbul alamin a wa ma rabbul alamin saboda kufrihi wa inadihi wa tamarrudihi wa qaswatu qalbihi kafirci da tattauran zuciya wa juhudihi da ƙaryata Allah wai yace wai wa ma rabbul alamin to damun abin da yasa ya faɗi haka ya sha gaya wa mutanensa shi fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ni ba ban san akwai wani Allah a gare ku in ba ni ba wannan sakonsa ne yana gaya jama'a sa so mutanen fir'auna su abin da suka dauka shine Allah kai ba gane karatun ba ba gane ba su mutanen fir'auna a lokacinsa abin da ya gina su a kai ma alimtu lakum min ilahin gairi kai ba wani Allah fa ni ne Allah da haka su a wajensu ai Allah Allah da ake faɗa ai ga fir'auna shine Allah din ai malam a haka suka ginu malam kai annabi Musa ya babban aiki yau annabi Musa zai keta ya rugurguza wannan tunani daga ai sai ya shirya zo kai faɗa da wanda ya ce shi Allah ne ya hau gadon mulki ya jila ya jila ya jila ya ce wa hadihil anharu tajri min tati gado na mulki yasa aka yi mai akan ruwa ya ce ba ga ruwa nan yana gudana ƙarƙashi na ba afala tubsiruna ko ba kwa gani Firauna da kai kai yanzu kai a tarihi ka taba jin a lokacin mulkin fir'auna akwai wani sarki ma da yake da wani tasiri har yake wani sarauta kana jin sarautar wani bayan ta fir'auna tab to yau ga annan musa ya tinkare shi su mutanen fir'auna kamar yadda Allah ce fasta khaffa qaumahu fa ata'uhu a cikin zukhruf ai su a wajensu mamaki waye wannan Musa zai zo ce wai wani wai rabbul alamina waye wannan me rabbul alamina su ai suna da itikadin ba wani Allah in ba fir'auna ba yayin da annabi Musa ya ce inni rasulu rabbil alamin suka ce kai rabbil alamina to fir'auna yace wa man hada alladhi taz'umu annahu rabbul alamin ghairi waye wannan da kake rayawa kana cewa shine ubangijin talikai rabbul alamin in ba ni ba waye wannan haka malaman salaf magabata na kwarai suka fassara da malaman khalaf wannan ayat daidai take da faɗin sa qala faman rabbukuma ya musa da ya zo da annabi Musa da annabi Haruna suka ce da shi su ‘yan aiken Allah ne, a wata ayar sai Fir'auna ya ce a cikin surutu taha, Kala famar rabbu kuma ya Musa, kayi Musa da Haruna wane da Ubangiji nan naku? Kala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada annabi Musa ya bada ansa take yace ubangijinmu shine wanda ya halicci komai sannan kuma shi yake shiryar da kowa sun ba shi ansa daga nan fir'auna ya fara samun matsala cewa lalle mulkinsa ya samu damuwa da ana cewa shine shine shine to ga yau an dawo ana kiran akwai wani Allah ba shi ba to da ya tambaye shi a nan ayar sai annabi Musa ya ce da shi amsar qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma a can suratu taha qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada anan kuma qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma duka ya gaya musu yace ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ma'ana shine khaliqu jami'u zalika wa malikuhu mahalicin duka mamallakin haka kuma mai tasarrufi da dukkan wannan halitta ta sammai da ƙasai la sharika lahu Allahu alladhi khalaqa al-ashya'a kullaha shine Allah wanda ya halicci komai duka al-alamul ulwi wa ma fihi min al-kawakibi was-sawabiti was-sayyarati annayyirati mahalicin duk sa- halittu da suke cikin sammai gaba ɗaya taurari da sauransu da mala'iku masu yawo a duniya Allah shi ya halicce su da halittar ƙasa gabaki ɗaya da koguna da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi da tsirrai da 'ya'yan itace da iska da tsuntsaye wa ma yahtawi alaihi aljawwu da dukkan abin da yanayi yake dauke da shi aljami'u abidul lillah duk bayi ne suke ga Allah khadi'una zaliluna masu kankan da kai masu yin ƙasa ƙasa zuwa ga Allah duka wannan annabi Musa ya gaya masa in kuntum muqinin in har kai fir'auna da kai da mutanenka kuna da zukata masu yaƙini da idanu masu ganin gaskiya ubangijinmu shine mai sama mai ƙasa kuma komai nasa ne malam ai sai fir'auna ai sai ya kaɗu da kuma ya gaya wa mutanensa kun ga saman nan dinni na halicce su kai bai da kyau wannan mutum ya ce kogin nan da tekunan nan dunnawa ne dinni na yi su ƙasa dinni na yi malam ka rabu da jahilci ai shi yasa ba a so a bar dal batacce ya yi ƙarfi a cikin al'umma su mutane da kake gani wallahi Allah idan suka zauna ga mutumin da yake mai baki mai surutu ko da akan bata yake jansu yake kuma su ɗau makafi su yaƙi akan wannan bata yanzu ka ganin su gaba ɗaya dariya suke wa annabi Musa wai da yake wai wai akwai wani Allah a nan jihar Kano wasu shekaru a baya muna zuwa wa'azin maguzawa can cikin ƙauyukan tudun wada sumaila ina ne ɗin nan har yanzu ina iya tunawa wani tsohon ba maguje da ɗaɗɗe ne yana da labarin su sardauna sosai ya ce su sardauna ma sun buga da mu sun kyale mu ballantana ku tattaba kunnansa ni dinnan na tashi ina wa'azi ina kiran Allah Allah Allah kaza mai ruwan sama mai kaza kawai sai fashe da dariya ya ce yaro ko kuma dai malam ya nuna mun wani dutse a kofar gidansa ya ce kaga wannan dutsen shi yake ba mu ruwan sama kwarai kuwa ya ce shekaru kafin haife ka wallahi malam wani dan karamin dutse ne ina irin dutsen nika din nan na saman fa wanda ake tura shi suka ajiye shi a kofar gida suna masa bauta in suna son ruwan sama sai su zo su mai kirari su mai kirari su masa kirari sai su dura masa giya wannan fa a Kano a jihar Kano na je wannan guri da yawa waɗanda suke zuwa wa'azin maguzawa sun san da wannan gari ya ce je ka gwada daga shi wala bai zai dagu ba nauyin ba na rasa inda suka samu wannan dutsen wallahi na yunkura na je da hannu ɗaya zan daga shi ai bai dagu ba na haɗa hannu biyu ya ƙi daguwa ɗan ƙaramin dutse fa na ce to a ina suka samo shi wanda a hankalce wannan dutse in ka daga shi dole ya dagu ya ƙi daguwa suka ce ai wannan shi ke ba su ruwa malam bata da kake gani ba ta da wahalar bi ga wanda iya da imani da abu haka muka yi ta fata wazi ya ce shi dai bai zai musulunta ba amma bai hana yaransa ba ‘ya'yansa ya nuna su kai gunga za ku bi su ku bi su za ku yi sallah zai ku yi sallah ya ce shi bai zai yi ba ai kwarai kuwa tuntuni قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين sai fir'auna sai ya juya wajen mutanensa me ce قال لمن حوله ألا تستمعون kawai sai ya ce na kusa da shi kai ba kwa ji ba ku ji abin da ya ce ba qala liman hawlahu min mala'ihi wa ru'asa'i dawlatihi manyan gari shugabanni jagorori yarimomi da wazirai da hakimai da dagatai da manya-manyan da suke kewaye da shi ala tastami'un wai isgilanci yake musu yana dariya shi ba kwa ji yana ƙaryata annabin musa ne ku ba kwa mamakin maganar da wannan yaron yake faɗa fi za'amihi anna lakum ilahan ghairi a raya wadda yayi yake cewa kuna da wani Allah ba ni ba annabi Musa ya dada buga wata kusar me yace qala rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin annabi Musa ya kalle su yace ubangijinku ku dinnan ina magana ne akan Allah da ya turo ne ubangijinku ne kuma shine ubangijin iyayenku tun na farko ma ya buga musu ya ce har kudin har fir'auna ba haifarsa aka yi ba ai shara ce ya yi ai da shi mai gidan naku da iyayensa allanku mahalicinku ko kuna so ko ba kwa so shi ya yi ko ne rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin khaliqukum wa khaliqu aba'ikum kenan wanda shi ya halice ku kuma ya halici iyayenku al'awa'il na farko waɗanda suke kafin fir'auna kafin zamanin fir'auna yake nufi kafin wannan ya zo kafin iyayensa ubangijin da ya halicci waɗannan halittun kafin fir'auna da'im da ba fir'auna ɗin wani allah kuke bauta kaga wa'azi ya musu idan har fir'auna ya ce muku shi allah ne to kafin ya zo fir'auna iyayenku su kuma waye allahnsu ka ji wa'azi na annabawa mai ratsa zuciya rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin ubangijinku ubangijin iyayenku tun na farko farko na kafin fir'auna to me fir'auna ya ce masa qala inna rasulukum قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون يا فسات جماعة كوريكي شي rai ya ɓaci fa to ya fara zage-zage ya ce kai da Allah ku ji maganar rashin kirki mala ya iya wakar magana ya ce inna rasula kumul ladhi ursila ilaikum wannan dan aiken naku da aka aiko zuwa gare ku mana shi ban da shi dan aiken naku inna rasula kumul ladhi wannan da ursila ilaikum aka turo zuwa gare ku la majnuna wallahi mahaukaci ne majnunun kaga zagi Oh, dama wanda ba da hujja sai mi sai zagi abinda suka iya kenan sai zagi kana fara yi da ka fara magana kaga an fara zagi ka ce to ai ba ni ka kawo hujja ka kawo dalili amma zagi tur zagi ba makaranta ake zuwa ba kowa ya ga dama zai rikide ya dura a shari'a iya ko sai an je makaranta oh fafaran bai akwai makaranta a shar? wallahi duk wanda ya kwance-kwance in ya ga dama sai ya tukwikwiyo ta je hoda wani ma mai yatsu ma yake zuba a ƙasa ai ba sai an je makaranta ba ya ce kawai ai haka fir'auna ya fara zagi ya ce wa annabi musa zagin farko da yi wa annabi musa ce maukaci ne to kaga malam kuna hira da mutum kuna tattauna ce kai fa maukaci ne kai to kaga wannan akwai damuwa da ba dan fir'auna bane da ya sha rankwashi wallahi ai kware ku da gaske amma saboda fir'auna ne abin da yake nufi laysa lahu aqlun fi da'awa bai da hankali wai yana da awar anna lahu rabban ghairi wai yana da wani Allah ba ni ba lalle maukaci ne to sai fir'auna da ya ga annabi Musa da ya ga fir'auna ya fusata shi ma ya haukace to ya yi hauka tunda ya ce annabi Musa ma haukace to sai mai da hankali akan mabiya an gane ko sai ya fara yin magana wa mabiya Musa sai ya fara bayar da amsa dalla dalla me yace قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ya juya ya kalle su yace kai Allahn da nake kira zuwa gare shi shine ubangijin gabar ubangijin yamma mahudar rana kuma ubangijin mafadarta ma'ana anan yana so ya nuna musu ranar da kuke gani kullun ta zo ta dawo ta zo ta dawo tana da allanta ba mutane kaɗai ya halitta ba tasa ce rana da mafaɗar ranar da mafitatta din na Allah ne ba na fir'auna ba ne to kenan wannan yana nuna ashe ranar nan da take zuwa ba fir'auna yake fito da ita ba ashe da take faduwa ba fir'auna yake fadar da ita ba yau to nan asiri a gaban fir'auna yana zaune akan kujerar mulki ake buga masa wannan kusoshi ina gaya ma a lokacin duk duniya ba wanda ya isa ya fito ya faɗi wannan magana in ba annabi Musa ba malam ana tsaye ana ɗarɗar ana zuba hujja kuma shi yasa ake so ka zama mai basira mai hikima in suka ritsa ka kai ta sakin bayani ƙwarai kuwa ya rab shikenan fir'auna yana kallonsa ya ce rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma ya kima ya rage masa saura dan kada fir'auna ya ce to sauran nasa ne ya ce abin da ke tsakanin gabar da yamma ma duk na Allah ne in kuntum ta'qiluna in ku masu hankali ne kaga amsar da ya mayar ma'ana tunda ni an ce mahaukaci ne to ku masu hankali ku gane gabar da yamma na Allah ne in ku masu hankali ne in ku ba haka ba ku ne mahaukata ka annabi Musa akwai fasaha akwai basira kaga kaga wannan shine wato wannan shine tattaunawa ba duka ba zagi eh akwai bayanin da za a yi wato ana tattaunawa wato wato kana zuba mutum wato wato ruwan zafi wato zaka ji wato yana tagumi wato kana tabara masa kawai yana neman ya hargitsa abu ai fada a tada hankali a hayaniya kana a bi hankali a tafi kana ta zabga mai jawabi yanzu kaga ana annabi Musa ce bai ce ni za a ce ma ku ci to wallahi tare na sai dai tashi kaza a ina kai da ka zo da abun tallatawa in sun kokarin tada hankali su ba su da asara kai ne mai asara duk wanda ba shi da ribar jama'a baya samun ana gane shi kullum kokari yake ita da hayaniya da hargitsi dan kasuwar ta baje ta watse tunda baya ciniki amma mai ciniki ko ana hayaniya zai ce jama'a abi a hankali ana sayan kayan mu eh abi a hankali kayan mu ana saya a tafi sannu sannu abi a hankali ai ta ciniki ko ba gaba ne ba duk wanda kaga dan ta watse ne dan ta baje ne damun bai da komai iska ce kurum wallahi a cikin wannan kisar za mu ɗauka kaga annan musa sai ya bi a hankali fir'auna bai tashi ba su ɗin ba su tashi ba yau ga wa'azi ana musu kyauta yana ta sa musu shakka da ya ce masa mahaukaci amma bai yi zuciya ba amma ya fa mai da amsa a kwance-kwance ya ce in kuntum taƙilo in kuna da hankali in ba su yi ba su ne mahaukata to kai ma an taba ka a kwanci-kwanci sai ka zabgi wani abu haka kaɗan jefa ba laifi rabbul mashriqi wal magharibi wa ma bainahuma in kuntum taqilun idan har kuna masu hankali ne ku gane wannan tsari na rana ta fito ta fada gabar da yamma ga taurari ga duhu ga dare ga wata wannan tsarin fa akwai wani ubangiji yana nan shi yayi wannan ba fir'auna yi ba Allah ne ya hore daka ku kula wasu malamai suka ce annabi Musa ya ce musu idan wannan kaga tsoron ya fara fita daga zuciyarsa idan wannan wanda yake ce muku shi Allah ne ya nuna fir'auna in wannan wanda yake ce muku shi Allah ne in ya isa ya mayar da gabar yamma yamma ta dawo gabar ya ce gobe ranan nan ya sa ta rinka fitowa ta yamma ta rinka faduwa ta gabar in shi Allah ne in ya isa ya ce falyakis al'amra wal yaj'al al-mashriqa maghriban wal maghriba mashriqa kamar yadda Allah ya bada labari dangane da alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhuyi wa umid wanda ya jayayya da annabi ibrahim da annabi ibrahim ya ce ubangiji na shine mai rayawa shine mai kashewa kaga annabi ibrahim ma shi ma ya fafata fa kenan shi ma nasa shaidanin abokin jayayyarsa sai ya wuf ya ce kala ana uhuyi wa umid ya ce ya ibrahim ni ma ina kashewa ina rayawa ya tara mutane guda kaza ya kashe waɗancan ya ce kaga na kashe su waɗannan kuma ya ce ku tashi ku tafi ya ce kaga na raya su ya ce ba shi ne kashewa da raya ba tara su ya ce gaba ɗaya zan kashe ku suna ta kuka suna ihu suna kai mana rai kai mana rai ya lemu a take sa aka sassare wuyan wasu wasu kuma ya ce ku tashi ku tafi an raya ku ya ce oh yomit annabi ibrahim ya ce to shikenan in kayi wannan fa inna allaha ya'ti bishamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi kaga shi yasa nace ka zama mai basira ko annabi ibrahim da aka bada ansa a wancan yi shiru ya ce to shikenan jahilai za su dauka haka ne to ubangiji na shi yake kawo rana kullum an gane ko ya'ti bishamsi min al-mashriqi shi yake kawo ta ta gaba to kai tunda kai Allah ne gobe ka fito mana da rana ta yamma fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar shikenan kafiri ƙaryarsa ta ƙare ya isa sai hayaniya sai surutu ya yi ta shirme fir'aunar da suka zo suka fafata annan musa ya ce masa to ka canja gabar ta koma yamma ka canja yamma ta koma gabar da ya gagara hujjarsa ta ƙare kawai sai juya jayayyar sai ya fara fada sai ya fara amfani da ƙarfin mulkinsa sai ya fara amfani da sarautarsa da isarsa ya ce annan musa bai isa ka da shi ba to malam bari ku ji abin da ya fara sai ya juya yanzu ba hujja to amma za a yi amfani da ƙarfin mulki da sarauta malam me ya ce قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين با hujja da hujja ta kare masa kai da kace ka dawo da gabar yamma yamma gabar ka gagara shikenan sai ya ce wa annabi Musa idan ka kuskura in ka kuskura ka riƙe wani Allah ba ni ba in ka yadda ka ce wa mutane kana da wani Allah ba ni ba la'aja alan na kaminal masjunina wallahi sai na ɗaure ka to kaga shi kenan a zance ya ƙare kaga ba hujja to yanzu kuma kaga na ya ƙarfin mulki ne kuma ba hujja ba ba bayani ba to malam haka suke idan ba dalili sai a ce za a daure ka ko ba haka bane la in ittakhasta ilahan ghairi ai mai hujja ai baya cewa bari bari in amfani da karfin mulki da sarauta la sai ka fitar da hujjarka da bayaninka ka kare kanka fir'auna ka kawo hujja ka kawo bayani annabi musa ya ce in kai allah ne to kai kaza sai ka kawo wannan ka nuna mutane cewa kai allah ne ka dakawa rana tsawa ka ce koma gobe ki fito daga gabar ka daka mata tsawa ka ce ki fadi ta yamma ai ta wannan ki fito daga yamma ki fadi ta gabar tunda kai Allah ne to amma abu ya gagara ka ce in aka yi ta aka bota wani wa kai sai an je an je kurkuku shirme kenan shirme bayani hujja la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunina zan afka ka cikin 'yan kurkuku sai annabi musa ya yi wuf ya sake masa wata tambaya mai ce qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin sai annabi musa ce a yanzu koda na zo maka da bayyanannen jawabi koda na zo maka da hujja bayyananniya burhanan qati'an wadihan sai ka daure ni ya ranka ya dade ga hujja ga bayani ko a walau ji tuka bishai mubin dole dai sai ka sani min almasjunina kaga annabi Musa duk da shi annabin Allah ne bai ce ba baka isa ka daure ni ba bai ce ba ba zan shiga kurkukun ba a zai yi a daure shi sai ce amma ranka ya dade a walau ji tuka bishai mubin ko da na zo maka da wani abu bayyananne mai hujja bayyananniya mai ƙarfi mai ƙwari dole dai sai an ɗaure ni sai fir'auna don kada ya faɗi sai ce mai قال فأت به إن كنت من الصادقين sai fir'auna ya ce kawo kawo hujjar in kai kana cikin masu gaskiya kawo fati bihi da aiko za ka ga hujja yanzu yanzu yanzu za ka ga hujja fati bihi in kunta min sadiqin in har kana cikin masu gaskiya wai yanzu fa har yanzu shi fir'auna bai fa yadda nan Musa wai wai gaskiya yake ba ya ba san annabin Allah ne amma duk wannan kun san dan me ake yi saboda kare mulki da sarauta ba a barin mulki ya fada a banza a yi kwarai kuwa duk abin da za a yi a dandan ni a rurrufe wallahi sai an yi ba a barin girma ya fada a banza kawo kawo in gaskiya kake wai dai wannan irin borin kunya ne saboda mabiya su ɗauka yana da sauran wata gaskiya annabi musa ya yi wuf me faru فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين kawai annabi Musa ai da mun na gaya muku yana da mu'jizar sanda ko dama yana yawo da 'yan sandarsa yana kadawa shi ne fir'auna yana gaya masa wuf sai ya wulla sandarsa yana jefa sandan nan sai ta zama katoton maciji kumurci maciyin macizai wallahi wannan macizin na nan Musa in fir'aunan yayi wasa shi kansa sai macijin ya cinye shi wallahi dan dai Allah ya so sai ya bar fir'auna yayi nisan kwana ya tozarta ya wulakanta yana wulla sandan nan sai gashi katan maciji kumurci ya daga kai haka fir'auna ya ce to a ba ba ya ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wani abu hujja bayyananniya da za ta nuna ba yin kaina nake yi ba wallahi malam sai gashi ya zama su'oban su'oban ana nufin katon maciji mabayyani zahirun wadihun fi ghayatil jala'i ya fito fili karara an ganshi walwuduh ga girma imam ibn kasir ya ce wannan wannan maciji zatu qawa'im wa famin kabir wa shaklin ha'ilin muz'ij ya tsaya ya ma- ya ya ya miƙe ka san macijin yana so ya bada tsoro sai ga yana haka ya kafe ya rike yana haka yace yana da wata irin sifa mara kyan gani kuma ma- ma- macijin girmansa ya isa in ji ibn kasir kuma muz'ish mai tsoratarwa kaji daya karo daya ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kafin fir'auna ya bada wata ansa wuf annabi musa sai zaro hannunsa daga cikin aljihunsa ya daga shi haka kawai sai gashi ya zama wata wuta bayda farasal mai kyalkyali ta talala in ji ibn kasir yana daukan hankali yana daukan ido ta yadda ba za ka iya ganin abu ma haske ne kawai lin nazirin ga masu gani ya zama ba abin da ake gani sai wannan kawai duk inda ya kada hannun nan kawai sai ya zama haske wuta wai ina sauran mala'u mutanenka yan fada fir'auna sun yi shiru suna ganin ikon Allah aka ce wannan hannun nasa ta talla'la yana kyalkyali ka qit'atin min al-qamar kamar wani yanki na wata sai fir'auna ya sauri dan kar a ce an kada shi a jayayyan a debate din yayi maza maza ya nuna girman kansa da ƙaryata annan Musa sai ya ce wa mutanen da suke kusa da shi me ya ce malam قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم kawai sai ya juya wajen manya-manyan mutanensa 'yan fadan nan sai ce kai wannan matsafi ne masanin tsafi kai lalle wannan masani ne a cikin tsafin ma ma'ana dole sai ya nuna annabi Musa matsafi ne ka san me yasa faɗi wannan saboda su a lokacin fir'auna sun yi imani da tsafi kuma sun yarda da tsafi don haka kan kurudu ba Allah ne ya turo shi ba bala'in tsafi ne kuram ya yadda ya ce shi matsafi ne ya yadda ya ce annan Musa matsafi ne masanin tsafi amma bai yadda ya ce annan Musa Allah ne ya aiko shi ba wannan fadilun bari'un fi sihri wallahi malam sai ya zuga su ya ce ina matsafansa kuna ina za a zo a yi muku wani tsafin da ya fi naku ya gigita su ya zaburar da su ya ce karku yi imani da shi karku yadda da shi kuma ba kun iya tsafin ba to za a zo a yi taron matsafa kuma sai an kada shi ya ce tsafi ya zo da shi yana da manufa mai manufarsa malam يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ya ce ya zo ne yana so ya fitar da ku daga wannan gari naku na misra duk wannan abin da wannan mutumin yake so yake yi ya wulakanta ku ya kore ku ka san babban abin da ake yi wa mutane a firgita su a ce an zo za a yi wani abin da za a kore ku daga garinku mutum ya ga gidansa ya ga 'ya'yansa ya ga iyalinsa ya ga gonarsa ya ga motarsa ya ga matansa ya ga arzikinsa ya ga shagunansa ya kaza a ce wai ga wani mutum nan ya zo yana muku wayo don ya kore ku a garinku ya zo ya kafa nasa ai za su yaƙe shi gaskiya ai bara su bari ba ya ce to ni dai na kyale ku in za ku kyale shi ya zo ya ta sihirinsa har ya yi ƙarfi ya bi kowa ya kore ku a garinku kar ka manta fa shi ya zo magana sai ya ce ba shi an yi kurji a to ai shi ai Allah ne ai ka gani an yi kurji kun min ardikum zai kore ku daga garinku ai ya ce to kuma za ta amurun me za ku ba da umarni me za ku yi ya zo da sihiri ga zahiri nan kun gani so yake ya ɗauki hankali da zukatan mabiya ga baki ɗaya fayaksuru fayukasiru a'wanahu wa ansarahu wa atba'ahu ya yawaita mabiyansa da masu taimaka masa wa yaghlibukum ala dawlatikum ya rinjaye akan ku a daularku fa ya'khudhu albilada minkum ya kwace garin daga hannunku a a ya ya kwace garin daga hannunku ina mai gari ya fara samun matsala ne wallahi ya fara samun matsala amma ba zai iya fitowa fili ya fada ba sai yake neman ya hada ya hada annabi Musa fada da mabiya mana ai ina jin tunda shi Allah ne zai yi firo zai sama ne kawai ya tafiyarsa in za a kwace garin kawai zai sufa ya tafi abinsa ko ba haka bane yuridu an yukhrijakum min ardikum da sihiri to ga shawara amma za ta amurun me za ku bani shawara me za ku bani umarni a a a yau Allah ya dawo yana neman shawara shine fa ma za ta amuru ai fa ashiru alayya fihi ma za asna'u bihi ku bani shawara wai me zan yi da wannan mutumin ne wannan mutumin ya dame ni a kai da kace kai Allah ne kuma za ka zo ka ce a baka shawara ya za ka yi da wannan dan da ka ciyar da shi tuwon gidanka ka bashi ruwan gidanka ka kwantar da shi a shimfidar ka ya zama maka karfan kafa kai ina fi gaya maka bi hankali wallahi za ka iya wani koto ka gina shi a gidanka ya zo ya zama maka matsala Allah ka bi sannu ya za ka rinka kula eh wanda ya taso ma a gida kaga kuna neman ku raba garin mulki da shi a gida ka ce kayi ni fa ni ne uban kaji a kwarai ko da gaske kai da wahala kai da cafane kai da abinan wani da kin bin umarni ai na ai dole kowa ya da ai kwarai kuwa to fir'auna ya dawo yana neman shawara wai shawara ku ga ya bin yaya zan yi da wannan in kashe shi in rataye shi in binne shi in murkushe shi in yi me zan masa to bari ku ji abin da suka ce قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم شكرا سكت رانك يدري أبن ذاك أرجه وأخاه كجنكر تدشي كأجيه شجيفي دشي دوانا دوانا ناسا mana ka ɓoye su a wani guri shine arje wa akhahu jinki arje akhirhu jinkirtar da shi makale shi tokare shi ajiye shi a gefe has sai kayi shela a garurukan ka gabaki daya duk wani sanannen matsafi kwararre ka gayyato shi kai da kake da ƙasa naka wa arsil fil madaini hashirin ka tura cikin manya-manyan garurukanka a tattaro maka duk wani matsafi ya tuka bi kulli saharin alim ɗan shela su zagaya a gaya musu fir'auna yana neman duk wani mugun matsafi mai ilimin tsafi yau ana gayyatansa ya zo a haɗu a buga da wannan mutumin ba ka ce matsafi ne sananne ba ba ka ce matsafi ne mai ilimin tsafi ba to ka gayyato duk matsafan ƙasar nan gabaki daya ai shi ne ai abin da ya faru za su zo maka da abin da ya zo da shi kuma za su zo su cinye tsafinsa za su yi galaba ya kai fir'auna ka zama kai ne mai nasara ka zama kai ne mai mulki mulkin kai da wama kawai fir'auna sai ce ka ai kuna yadda kaga ai da yake diga ne sai ya yadda ai ya yadda ai ai zai gane kuran sa ai ya tura ai wannan kadai ya nuna shi ba Allah bane to yanzu kai da kace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai da ka faɗi wannan yau ka wayi gari ɗan ƙaramin tsito da ya tashi a gidanka ya gagare ka har ka fara neman shawara daga fadarka har ka ce kana neman taimakon manya-manyan matsafa kai da kake Allah to don me zaka je ka nemo taimakon wasu matsafa ko kuma da yake kuma ga kunan dai ƴaƴan awaki ne na ƙarƙashin nasa ba kwa ganewa to Allah ne zai tura a je a nemo taimakon wasu wai wasu su zo su maka aikin ka zama kai ne mai galaba ashe ba kai kai aikin ba ai zai samu matsala ai sai ya tara su malam ashe mabiya zai tara annabi Musa bai sani ba shi yasa malamai suke cewa wani lokacin fadan da zaka yi da wani kokarin fadan da kake yi da shi kana ƙara masa ƙarfi ne yanzu yau fadan da fir'auna yake yi da annabi Musa duk wannan labarin wallahi malam mabiya yake kara annabi Musa bai sani ba fawa ah ba ga annabi Musa ya sake ba da fa tsorace yake yanzu ba ya sake ba ya miƙe kafa an ce a fito din kuma wannan yana nuna duk wanda ya dogara ga Allah Allah shine hasbuhu Allah shine zai isan masa حسبنا الله ونعم الوكيل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أبونا مكا فتانا دي دي الله شبا ملادا وانا مكا يكسكوري كوتن تما هرشي الله إيافي منا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونساتي زامو بابا تادا مطافا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته